اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل wannan sura da za mu tashi yau sunanta suratul anbiya sura annabawa kuma an ji wannan sunan daga bakin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa suratu bani Isra'ila والكهفي ومريم وطه والأنبياء سيتي والأنبياء تهن من الإتاك الأول waɗannan surorin da ya lissafa sai ce suna daga cikin itakul uwar ma'ana surori waɗanda suke ƙadimai na suka sauka farko farkon addini ice kuma wa hunna min tiladi suna cikin waɗanda suke tsoho tsofaffin hadda a wajenmu mun haddace su mun haddace ilimin da yake cikin su to kaga yake ce wa suratul wal anbiya an sunan ta kenan suratul anbiya kuma makkiya ce wannan sura sun bittifaqi ulama ana samun surori wata sura ga ta yan makka ce amma wasu ayoyi su kuma a cikin ta na madina ne domin aka saukar da sura annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce aya kaza akai da cikin sura kaza wuri kaza na a dasa shi a wuri kaza to haka yake da haka ita amma wannan sura kamar yadda malamai suka ijma'i ita dukkanin ta yan makka ce bakiya ce ayoyinta 112 sannan tana da muhimman mawdu'ai da take tattaunawa cikin su muhimmin mawdu'in da na farko shine tabbatar da aqida da tauhidi da kuma tabbatar da shi ta hanyar hujjoji da na hankali da kuma na nasu abin da yake mafi wanda yake bin wannan shi ne ɓangaren shuhat abubuwa matsansu likitawa waɗanda wasu suke so su kawo a cikin alƙur'ani to wannan sura ta zo da shuhat ta zo da raddi a kansu kuma sannan wannan sura ta zo da tarihin annabawa kusan annabi goma sha uku ne aka ambace shi a cikin wannan sura akwai annabi musa aka ambace annabi haruna aka ambace annabi ibrahim an ambaci annabi nuhu an ambaci annabi ishaqa an ambaci annabi nuhu an ambaci annabi idrisa an ambaci annabi sulaiman an ambaci dawuda an ambaci yahya an ambaci yahya sai zakariya din an ambaci zakariya an ambaci annabi ayyuba kusan annabi goma sha uku dai aka ambata cikin wannan kuma sannan wannan sura tana ɗauke da alamomi na tashin alkiyama ambatan alamomin tashin alkiyama da kuma halin mutane da za su shiga a wannan lokacin sannan muhimmin mawuyi da ne shi ma yana ciki cewa ta tasiriya da annabi lallashi da ban hakuri ta zo da shi na ga annabi a cikin wannan sura za mu ji shi sannan ƙarshe ƙarshen da ko ƙarshen kuma sai aka cike da wata kyauta babba da Allah yewa annabi kuma yewa duniya ba shi ne inda yake cewa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin Allah ya kalli annabi ya yi masa kyautar da ba a yi wani dan adam ba a cikin wannan kalma ba a yi wani dan adam ba ba a yi ba ita ma duniya ba a yi mata ba ba a mata kyautar da ta kai haka ba Allah shi ne alwahid almu'ti mai bayarwa wanda yake kyauta yanda yake so to sai wa duniya kyautar rahama to wace ce rahama din shine ai kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura za mu ga wannan a cikin ta insha Allah Allah ce ya kita rabba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muriduna ya kita rabba lin nasi hisabuhum lokacin yau mutane hisabi ya kusanto shi da Allah ba ne kuma wannan da sai Allah duk lokacin sahabbai lokacin suka alƙur'ani lokacin kwarai shawa ake wannan magana mutanen maka a wajen Allah kawai abu ne ya gama in ba wannan ba kai yanzu kai ta cewa lokaci ya kuma ce yaushe yaushe ne ne ba wani ba zai ba amma Allah sai ya zo ba da irin wannan magana sai ubangiji abinda bai zo ba sai ya ce ya zo saboda ya san sai ya zo din kai ko baka mallaki wannan ba abinda bai zo ba ka bashi sai ya zo dan wata kila ba zai zo din ba ko kai ba za ka je din ba amma shi Allah sai ya zo kai ma sai ka je magana sa da gaba da baya iri ɗaya ne ce ikita na balin nasu hisabu lalle hisabun mutane ya kusanto su ba wahum sai dai alhalin su waɗannan mutane da hisabi ya ya kusanto su fi gablatin mu'riduna al-mu'riduna suna cikin rafkana da sun kauda kai daga barin tattali ga abin da ya doso su na wannan hisabun nasu jama'a ga hisabi ya zo tashin alƙiyama kenan shine hisabi to gashi ta motso ta taho amma gashi Allah su fi ga malatin mu'minuna suna cikin rakana suna masu bijirewa daga wannan abin da ake haska musu cewa tashi da kiyama ma ta ba sa tunani ba sa tattali to wannan magana da Allah ya yi ba karamar rahama ba ce ga bayansa saboda idan baka san lokacin tafiya ba kawai ya mamaye ka baka da guzuri to wannan sai ka ce kashi ina ma na san to a ana gaya maka ka sani ya tawo duk wanda zai shirya kamar Allah ya ce duk wanda zai shirya ya shirya ba lokaci abdaf yake to kuma kamar yadda aka sha faɗa lokacin ta da kiyama ba su ke saurare lokacin wanda kake ne kuma yi zara daga kamun musafa da zai fara abinda ka kai ka je da shi a fara musafa mai kyau kuma mai kyau to ashe kenan ana tunatar da bayan cewa lokacin hisabin su fatan yake da su ko sun sani ko ba su sani ba amma suna cikin raftana raftana daban mantuwa daban ne bambanci tsakanin raftana da mantuwa raftana daban mantuwa daban raftana tana faruwa ne didonin tiyari ba zaɓi ita kuma nisiyar raftana ka diktiyari duk tiyari duk wanda aka ce ya rafkana to da zaɓin sa ya rafkana amma mantuwa ba da zaɓin ka bane ba ba gane ba yanzu misali idan mutum idan ga ma misali a cikin ayar da ciki tashi na kiyama ikamun mutane ne ba ta zo ko ba manta ciki ba ta zo ba ba ka san za ta zo ba to da kana kenan abin da kake da tabbatar da ba wannan sashi da amma ka aje shi a gini ka kana ba mantawa kai da za a tashi a kiyama ko ka manta ne ai wannan yana cikin dan ka manta za ka mutu dukkan ka manta da wannan ba to me kai me aikin da rishin yin aiki na za ka ma za ka mutu kamar alkiyama za ta tashi shine kana ma kaga kana yin ta ne akan sani shi sa ake cewa ita rafkana mutum yana yin aka sani ita ko mantuwa mutum yana yin ta ne ba aka sani ba shi yasa Allah ya ce ya ya ya kana mantuwa amma a rafkana ba ya ce ba dan baka taba jin Allah ya ce wala takum minan nasina ba sai dai wala takum minan kafirina kar ku zama rafkanannu haka Allah yake ce amma ba ya ce ko ku zama wasu mantuwa dan mantuwa tana zuwa wa dan adam ne ba tare da shi shi ya ce yana so ta ba sai dai in ta ganganci ce kawai ko mantuwa ta ganganci sai yanzu da lokacin sallah ya taho ka shiga wani abin da kasan zai dauke maka hankali daga lokacin sallah har lokacin sallah yayi hankali na ka wai dauke kamar ta ba kai ba to sai kace kamar ta amma ka san ya taho ka shiga abin da zai zai dauke maka hankali daga gangan sama da wani mun ba shi daga amma haka kawai kana da azuma kana da komai to ka tafi kan abu sai kuma a mantar da kai to wannan shine mutuwa ka tafi kai kana jira ko kuma sauraron sa ma kake ta yi sai kuma kawai ashe Allah ya dauke maka abin da zuciyarka sai ya zama kuma kawai da bayan kafar lokaci ashe bai yi kaza ba wani lokaci har alwala na kai sallah za ka ita kake nufi ka yi amma da ka zauna ka ɗaɗɗa wani abu za ka sa cikin wani abu sai ka shiga lambar sa ko shiga shiga lambar sai ka manta sai ka zaci ba ka yi sallah ba wannan kuma mantuwa ke waɗannan duk Allah ya yi amma rabkana daban ita rabkana ba mantuwa ba ce ba isa Allah yake cewa kada ku zama daga cikin rabkana ne amma masu mantuwa ta ce bidun ikhtiyar ba da zabi ba kuma ita rabkana daraja ce rabkana daraja daraja ce hawa hawa ce yanzu wanda yake rabkana daga barin sallar jama'a ko yake rabkana daga barin waɗansu abubuwa waɗanda suke muhimmai na ibada ya zama ya shagala bai yi ba kaga wannan tana gata ba babba ce ka amma akwai abin da ya fita me ya fita shine gaba ɗaya ma kana kana da saduwa da Allah baya cikin hisabin ka kwata-kwata baya cikin lissafin in karanta nan da daga saduwa da Allah to komai ma ka iya barinsa wancan kuwa in ka rafkana za ka dawo maza maza kai kokarin ka gyara amma wanda ya rafkana cewa shi saduwa da Allah ba kamar ana faɗa ne saduwa da hisabi amma ana faɗa ne sai ta faɗa cikin dukiyoyin mutane ta ci faɗa faɗa cikin haƙoƙin Allah saboda ya rafkana aka je sadu da Allah wannan ita ta wannan kaga mutu rafkana daraja daraja ce akwai waɗanda suke ba su bar ba su bar ibada ba wanda aka kallafa musu suna kai iya kokari sallah a jama'a da zikiri da duk abin da ka sani suna kai kaji wannan sannan dama cewa ba su rafkana daga barin ubangiji su babu shi wannan to amma duk da haka suna kirga kansu cikin rafkanannu a cikin waɗansu halaye domin duk lokacin da ya zama irin yadda ya kamata ka girmama Allah ba ka girmama shi haka ba karafa na kai mana a sannan karafa na mana wanda ya girmama Allah iyayen da ya kamata ya girmama shi ya fi ka faɗaka kai kuma karafa na ko da kana dubu da saboda ka rafa kana daraja daraja ce to mu Allah ya share mana duka amin Allah ya dukkan masarautar Allah ya share mana kuma sannan ita kana tana da sabon ba da yawa akwai sabon da yake sa sabon ba suna da yawa amma muhimman su guda hudu ne wanda ya tattauna wannan yake da kyau tunda Allah yana magana cewa jama'a sun gafala ya kamata da mutane da gano me dalilin da yasa muke rakara kowace iri din ma a addini to suna da yawa dalilan amma muhimman su guda hudu ne ko maganin waɗannan su suke da arakara kuma maganin ka arakara shine kuma kishiyarsu duk din ne idan kana yin wannan hudun ba za ka rakana ba idan ka idan ka saba wannan hudun ka rakana na daya su batul gani ne komun yadda kake da wanda cewa da fadaka a cikin addini idan da duk abokan ka da falallu ne wallahi sai ka rakana kaida ce wannan to ka tsaya duk yadda kake to idan dai ba ka son ka gafala to guji waɗanda suke gabanin don in ka kubuce musu sana za su iya taɓa ka ta can sai sun shafe ka kuma haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ya gaya mana kaji ɗaya abu na biyu shine ya zama kana da dogon dogon wuri na sa rakana duk wanda yake da dogon wuri sai ya rakana eh haka annabi sallallahu alaihi wasallam annabi wata rana yayin zane murabba'i yayi wani zane a tsakiya yayi wani kuma a gefen sa shi mai wasu ɗan ƙananan ƙananan a gefen wannan na gefen yake cewa to dan adam wannan abun da ya kewaye murabba'i wato mai kusurwa hudu kamar bango gabar da yamma kudu da arewa yace ajalin mutum ne shi kuma sai ya zana wani a cikin shi ko mutum yana cikin ajalin ajalin ya kewaye da shi duk da inda kake ba za ka ba wannan na gefen su buri kanka ne shi ga buri ga kuma a ara abubuwan da suke bujiro maka rashin lafiya ba su yi kada kada ga burin tsaya kuma to kullum dan adam ba yana yin burin fiye da lokacinsa yanzu duk wanda ya mutu ko shekara ɗari ya yi to kafin ya mutun nan akwai abin da ya yanke na burinsa bai kai ba kullum burin dan adam yana gaba da rayuwarsa gobe zan kaza jibi zan kaza shekara ne zuwa zan kaza tuto yanzu wani wanda bai samu wannan lokacin ba to yana nan taimakon gaba kai ba ta gaba ba ma yana ganin yana ganin ta gaban watakila wasu ne to wacan ta gaban kuma in wasu suka shekara hudu to shi a shekara a tattabbas ta can sannan shi ya gama tabbas ɗinsa shi wanda zai gama saboda shi wanda ya hau sabo ne kaga sai shekara takwas ko to shi ya sa ɗan ba na shekara takwas ɗan bayan wannan kuma ya ta gini ya ta gini a kan ya fara ɗora bulu kaɗan da wuri ya zai kai shekara takwas ɗin bai kai uku abubuwan da duk wannan to wannan yana sa shagala ɗan adam yana sa ka shagala idan ka dawo da buri kusa kusa zai sa ka faɗaka yanzu ka dinga ganin mana cewa kullum ka mutu gobe ka iya mutuwa jibi ka iya mutuwa to ina za ka ɗora wani abu gaba da wannan mutuwa kuma lokacin mutuwa ta ka ka ɗora ba da haka abu na biyu kenan tsawancin buri wala yana kawo ka gafala da Allah din ma ka gafala da kuma addini na gaba daya saboda tsawon buri ina son sai na tara kaza sai na zama kaza sai ne kaza to ba sai kuma ka bar abubuwa da yawa su tsince ka ba saboda neman ka kadda wannan burin naka shi ma da haka abubuwa da yawa da kace buri to abubuwa da yawa suke yake jawo waɗanda suke sa gafala ka ji biyu abu na uku shi ne kufuranin ni'imati burin cewa ni'imar da Allah yau bawa tana sa tana sa shi rakana azabar da ake wanda ya butulci sai a sa masa rakana me butulci shine kullum kalli kanka me kake kai na matsayi kowane iri ne matsayin me kake da shi a yanzu to ka gode idan ka gode wannan kaga baka mutunci ba kenan to insha Allah za ka faɗa ka gane Allah ya maka wata nima muddin kana kallon abin da kake ciki tun daga kan na lafiya kana lafiya kuɗi kake nema kana so ka zama kaza amma ga wani can asibiti kuɗin yake nema ya bayan ƙasa a bashi wani irin abin da kake da shi na lafiya ka mutunce kai to baka mutunce ba kai godiya sai Allah ya sa ya sake zuciyarka ta sake faɗaka da wannan haka idan Allah ya baka abin da ya baka ko ba ka da kokari jiya ka ci shekarar jiya ka ci shekarar jiya wata ka ci shekarar baya kana ta ci Allah ne yake ci da kai ba ka da kuɗin da ne kake ci wani ka gode wa Allah da ni'imar da ya maka yanda duk kake kana da ni'ima tare da Allah to gode wannan za ka sa Allah ya baka faɗaka ba gafala ba rashin godiya kuma da wannan mutuncin za ka gafala ta ina za ka gafala idan abinda duk kake da shi ko ka zama waye a kano ne kowa a kano idan baka gode ba kana kallon sai ka zama wani wani can kuma wani daban kaga ka buta cewa Allah ko to wajen wannan sai a ƙara maka duhu din wancan dama shi ma gashi Allah ya ce zamu yakulu wa yatamatta'u wa yudhihimul amal annabin Allah rabu da su su ci su sha kuma buri ya shagaltar da su ashe buri na shagaltarwa yana daga cikin asabar shagaltar to kuma mutunci na da mutum zai yi shi zai kai shi da buri kuma wani abu shi ke mika wa mutum zuwa ga wani ka ji abu uku masu sa gafala abu na hudu shine bawa ya ki kusanta kansa zuwa ibada Allah tun daga kan sallah cikin jama'a da zikirin Allah idan ba ka kusanta kanka da nan to dole ka kusanta kanka da gefen abin da yake kishiyar nan in ba ka ibada to me kake eh dole wani abu kake ba to ga fala ce kuwa to kuma yawan kai kanka da kusantar da kanka wurin ibada zai sa lallai ka nefa ta kanka daga gafala wanda yake cikin sallah ba ga falalle ba ne wanda yake zikirin Allah ba ga falalle ba ne ba wanda yake ba da sadaka ba ga falalle ba ne ba wanda yake karatun alkur'ani a lokacin da yake yi ba ga falalle ba ne ba wanda yake kusa da kansa da ibada ba ga falalle ba ne a wannan lokaci sai dai in ya bari kuma shi ga falalle to da kusantar ibada tana kore ga fala to kuma in ka ɗauko waɗannan hukun ka ce su suke rashin su ne yake jawo ga fala to kuma me yake jawo wa tsaka kuma su na farko da aka ce suhubatul gafilina abotar rafkananu aboci bayan Allah masana Allah salihan bayan Allah ko kai ga falallan ne a mai da kai wasakaki ka gani to kaga abotakar kishiyar waccan ita ce zaka ba da kuma kishiyar abinda waccan ta bayar sannan abu na biyu dogon buri rage buri ka zama abinda kake nema daidai bukatar Allah ya baka ka gode kuma kaga ba mutunci shi ma sannan kuma ka kusanta kanka da ibada waɗannan abubuwa guda hudu gaskiya su ne saboda na dawowa daga gafala kuma su ne suke jawowa a yi gafala haka Allah ya taimake mu ya sa ya zama ba a same mu gafalallu ba lokacin da za mu matsalar gafalar muna cikin da gaskiya kowa yana ciki irin ta kamar yadda nake faɗa cewa daraja daraja ce gaba kowa da cikin irin darajar tasa to amma abin da muke fata ya ubangiji ya sa ba muna gafala za ka ɗauke mu ba ya sa muna muna wartsake muna farke za ka ɗauke mu wani mawaƙi abin da ta yi da yake cewa annasu fi gafala ta yi wa ra'al ta ɗafa annasu fi gafala ta yi mutane suna cikin rakkanarsu amma dutsen nika na mutuwa yana ta nika sai nika yake yi an gane ɗan adam yana ci ba a san injin markaɗe ba injin markaɗe na mutuwa markaɗawa yake yi yau ya markaɗe wancan gobe ya markaɗe wancan gobe ya markaɗe yana ta nika shi mala'ikar mutuwa yana ta markaɗa amma ko ɗan nasu ni gaba na ne wani hankali ya ci ta ɗafa dutsen nika ko ko dutsen gaba nan menene ni da bai wasu ba san dutsen nika ba shi sa da kusan da an samu wani abin da ba dan yanzu yanzu sabon mutanen ne wasu ba san dutsen nika tun da baka jin ana cewa in wa kai nika ya karanta kwarai wannan sai dai can cikin yan wurare to haka ubangiji ne yana tabbatar da bayansa cewa lallai hisabi ya musa jama'a su farka da gaba da suke da baccin gaba Allah ya samu farka to ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ما يأتيهم من ذكر babu wani ambato da yake zuwa na alkur'ani da yake zuwa musu min rabbihim daga ubangiji su muhdasin sabon sauka illa tama'uhu sai su saurare shi wa hum yal'abuna suna jin su amma a halin wasa suna suna jin su da izgili duk abin da ya zo musu na alqur'ani sai su saurare shi sauraro na izgili waɗannan kafirai suna sauraron abin da Allah ya kike sauka wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna izgili da shi me izgili to ya kuma ya sauka haka to amma wannan ai har yau da cikin mu'minai ma daga cikin musulmai ana samun irin wannan tare cewa a ce Allah fa ya ce kaza Allah ya ce kaza ko ga doka daga Allah ce to ai wannan ta saba wa kaza wannan wahum yal'abuna masu wannan ko musulmi ne suna wasa suna izgili ga idan aka ce doka ce daga Allah ka ka miƙa wuya ka ce haka take in dai kai musulmi ne to ka yarda haka take kuma za ka yi aiki da ita sai in wani abin da ya zo karfin ka shike ko a madarasa kake ko a yana ne ba za ka ce to ai wannan mu gashi da addini amma ya saba wa doka ko kuma zamani a yanzu wannan zamanin da ake ciki saboda Allah aikata amma akwai waɗanda suke ganin wai da yanzu a saukar da alƙur'ani wai ba haka za a saukar da shi wannan magana ba tana nan ta yi yawo da yawa cewa da yanzu za a saukar da alƙur'ani ba haka za saboda zamani ya zo duk abubuwan sun cancanta kenan duk abubuwan na ƙur'ani sun zo da su na da to wanda duk yayi wannan magana tana yawo a social media a lokacin baya duk da an yi caccacca a kan masu yin tafiya daga cikin masu yin tafiya wai kafirai da ba kafirai halin su kenan aƙida su kenan kai mumini ne ka faɗa kanka cikin wannan shi yasa wannan abubuwan da suke yawo a media wallahi akwai alheri akwai sharri kawai tsaba ba za ma iya ganin sharrin ya fi yawa ko alherin ya fi yawa ba sai dai kawai waɗansu kaga alherin ya fi musu yawa waɗansu kuma sharrin ya fi yawa sai da karkata haka saboda in ba haka ba waɗannan maganganun akwai waɗanda musulmai ne suke magana daga ciki suke rashin jahilan musulmai kenan to kana magana Allah ne suka da alqur'ani ba shine ne zamanin da da yanzu ba ba ya san abin da da din ba da yanzu ba da kai ya sani shi yasa ba wannan cewa muku dasi din nan muku das ma ya tihi min zikirin min rabbihim muku dasi ba abin da yake zo musu daga an fito daga Allah wanda yake muku das sai masu jahamiya da wasu daga cikin waɗanda suke zanadikai suke cewa ai alqur'ani ma mafaluki ne alqur'ani ba ana sabo ba zancen Allah bane kadimi saboda sai suka ce Allah da kansa ma ya ce muku das sabo wa kullu muhdathin huwa makhluq duk wani abin da za a ce muhdathi ne sabo ne kai halittacce ne dan mun zancen Allah ne ba za a ce masa muhdath ba wannan ba haka bane ba alƙur'anin zancen Allah ne kuma ƙadimi ne yadda Allah yake ƙadimi sifarsa ƙadimi ya haka zancensa ƙadimi ne ma'anar da ya ƙadimi tintintintintini yadda Allah yake ba shi da farko zancen Allah ya farko shi ne ƙadimi ɗin da haka ba wani abu sabo a alƙur'ani wanda za a ce shi shi halittarsa haka abin da suke nufi alƙur'ani kamar yadda aka yi ka to shi ma halittacce ne shi lafazin waɗannan halittarsa aka yi ba kabili ba ne ba wannan an sha fama da wannan matsala tun a baya manyan malamai sun sha azaba imam ahmad yana cikin wanda ya sha kuku mai tsawo akan cewa sai ya yarda alqur'ani shugaban lokacin cewa sai ya yarda alqur'ani halitta ne ba kadimi ba ne aka kira sauran malamai da yake azzalimi ne sarki yana kashe mutane ma ba a kai ga irin wannan matsala ba da suka zo malamai suka ce yace kai qur'ani ba kadimi ne suka ga cewa ta kuma zai hausa suka ce a ba kadimi ba ne ko ba sun yadda ba sun yadda cewa kadimi ba dan dai sun ga ba ne sarki aka zo kan imamu ahmad aka ce qur'ani kadimi ne yace kadimi ne sake wani ta saka wuce ce a cikin shi gudu aka tafi shi gudu ya sha azaba a zaman gudu shikenan ana nan an sa rana da za a kashe shi aka ce sai wani sarki ya yi wahai can kuma irin harkar siyasa ta ƙasa ta ƙasa da ƙasa ta zo aka zo aka ci wannan sarkin da yaƙi aka kata kata da shi wannan sarkin da shi wuce mama mai fito da ya fito sai ba ba amurci yana da yi tun ba na mana yana da ita su zo suka roƙi ce ku ba mu hujjar da kuka ce Qur'ani karimi ne wancan azzalimi ne ba da wannan da amma ku malamai ne me yasa suka ce musa musa alqur'ani karimi ne me yasa kuce ba karimi ba ce ai mun amfani da aya ne da Allah yake cewa babu babu laifi ga wanda aka tilasta akan yi kalma ko ta kafirci ce in dai zuciyarsa tana nutsa da imani sai ce musu ai ma ina sanar da wannan aya kun yi gaggawa lokacin da za ku yi amfani da ita da yawa kuma za ku bari ni ma ina sani sai an ga an kawo wani ga wukar da su za a ɗora a yanka sannan su ka yi an ga sau da ka ma ƙur'ani tabbatacce ne ƙadimi ne zancen muhudas abinda ake nufi muhudas wanda yake ayoyi sababbin sauka waɗanda ba a ji su fada ba su zo musu ba ilimi sabo da aka saukar a wurinsu ba wurin Allah ba amma Allah duk abin da zai yi ya gama saukar da shi yake yi shi ya sani ba halittarsa yake sannan ba fito da shi yake yi a sani za ka saukar ƙur'ani ana saukar da yau wannan aya ta zo gobe wannan sura ta zo jiya wannan abu ya zo haka to dukkanin lokacin da muhuda sabon sauka na aya na wa'azi idan ya zo musu illas ta mafi zuwa saboda shi alkur'ani yana da marahi na sauka guda ba ƙur'ani ya sauka duniya daga wajen allah a matakai guda ba akwai mataki na farko wanda allah ya saukar da shi daga wurinsa zuwa rawar mahfuz shi ne wanda yake cewa filawin mahfuz bal wa qur'anun majidun filawin mahfuz to yaya qur'ani ya zo daga Allah zuwa rawar mahfuz wannan bai tsara ba kuma annabi ya ga ba sani amma ya zo gaba ɗaya a dunkule a ƙur'anance a jumlace haka ya zo daga gare shi zuwa lahul mahfuz sauka ta ɗaya kenan daga lahul mahfuz kuma zuwa inda ake cewa baitul izza baitul izza nan kuma mala'iku suka kawo shi kamar yadda inna anzalna wa fi lailatul qadr ashara ake zuwa wannan mun saukar da shi a lailatul qadr shine wannan daren izza din shine aka saukar da shi inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna munzalin wannan shine sauka ta biyu sauka ta uku daga nan aka rinda dauko shi sai a mashaya adadin waqa'i abubuwan da suke afkuwa a duniya in kaza ya faru aya ta ba ta zo ko ta ba da ansa ko kuma kaza wai aluna da kaza aya ta sauka ta ba da ansa daidai lokacin shekara 23 annabi yayi ana saukar masa da alqur'ani ba kadan kadan kadan wani lokaci ma sura ba za ta sauka wani lokaci ayoyi su sauka wani lokaci ma wani wani gungire ne na aya take sauka yanzu wannan wannan wannan wannan wannan akwai wasu ayoyi guda biyu wani dan yanki ne a cikin aya ba duka ba wani dan yanki ne ya sauka wani guda biyu aka samu yanzu to laka qur'ani yana zama ya sassauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam to duk lokacin da irin wannan saukar ta zo abinda ba su ji baya idan mummune suna karantawa illa tama'u wa hum sai zama suna suna suna jin wannan alqur'anin amma suna wasa izini a kawai wannan yau gairar ulul daran iya wannan kalma gairar ulul daran ita kadai ta sauka gairar ulul daran wannan ita kadai ta sauka to duk lokacin da wani abu ne ya sauka na alqur'ani sai su dinga jin alqur'ani suna masu izini to duk lokacin da kai ma ba wannan kana cikin wani shagari ko kana cikin wani lamari aka ce maka Allah ya ce jabuki ka take a wajen ka gaskata haka yi wata magana ko ƙara kanka ce kanka ce to ai wannan hukunci ya saba wa Allah ya yi halitta ya tsara ta ya kawo hukunci shi ya yi abinsa kai yanzu duk wanda ya yi abin ya sa ga makanikin abubuwan makanikal yadda za a yi a gyara ko to ba shi ya fi sanin tunda shi ya abin shi ya sanin abin da zai gyara su ba abin da zai gyara al'umma fiye da abin da Allah ya saukar a cikin littafin sun ce a gyara da shi duk inda kuka ɗauko wani wata sufurzai ba kuka tsoka a wani wanda ta kure wani da wani abu kuma ba duk abin da kuka canja daga hukuncin Allah zuwa kuke ganin wai shi yafi to ba daidai bane ba akwai waɗansu waɗanda da kyakkyawan maliki da kyakkyawan nufi suke neman su yi wani abu akwai wani kwamiti da na taɓa shiga amma zai guje ba shi ne akwai da kuma ga kyakkyawan nufi ne a ciki amma an saba saboda za a ga cewa ya kamata a sauƙaƙa wa mutane wani abu wai wani sauƙaƙa ubangijinsu ne ya halice su ya aje doka ya fi ka neman sauƙaƙa musu ka bar abu haka yake kawai in kana da zai ijtihadi ka yi shi a cikin wani abu da zai daidai da nassin amma in dai ya saba wa nassin ya gudu abin da kake hange ko me shi shine daidai
to lahiyatan qulubuhum وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون لا يتقلبهم waɗannan mutane kafira kafirai mushrikai na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wani wanda ake saukan masa da alqur'ani ake gaya masa alqur'ani yana mai rafkane Allah yana faɗa cewa masu rafkana zukatansu masu rafkana ne wa asarrun najwa alladhina zalamu alladhina zalamu waɗanda suke azzalimai kafirai kenan asarrun najwa sun boye tattaunawa a tsakaninsu me suke koye hal haza illa basharun mislukum shi yasa aka yi fasalu ba ce wa hal haza ba ba ai wasalu ba sun boye abin da wani gani yo wai keɓewa suka yi ga annabi muhammadu ta salama da sahabbansa suna magana su kuma sun ji wannan abubuwan da suke so kana alƙur'ani suka gefe suka yi kuskus suna kuskus wasu suna yin abin da Allah kenan da zai ji ba shi ba annabi muhammadu bai ji ba yau gashi nan ma an faɗa amma an faɗa annabi muhammadu asarrul najwa allazina zalamu allazina zalamu shine fa'ili waɗanda suke azzalimai asarrul najwa dan allazi da zada mutum badali ne na asarru akwai wawo cikin asarru faɗi ne faɗi ne to badali ne shi da allazi da zada mutum ai asarran allazi da zada mutum najwa waɗanda suke azzalimai sun ɓoye wani tattaunawa da gani da suke a tsakanin su me abin da suka ɓoye Allah ya ce annabi ku ka ka ji abin da suka ɓoye wai suka kauce suke ɓoye ba hal haza illa basharun mislukum wasu kita wannan wannan wannan wannan wannan ne a cikin Qur'ani ya ce wa Allah ya kawo shi wai shi shi ba wani mutum bane shi shi ba mutum bane kamar ku ku ji kalmar kafirai shi ba mutum bane kamar ku aka ta tuna sihira to sai wasu suka ce a eh mutum ne ba amma ba kamar mu yana yin abubuwan da ba za mu iya ba sai waɗanci sai suka dawo da su ruwa suka ce ai sihiri ne a wani abu da suke ba ku san akwai sihiri ba sihiri ma wani abu ne da ake yin sa to abu da tun sihiri ba ko da kuka zo wa sihiri wa antum tusiruna kuna kallo kirikiri a dafa da sihiri wannan shine magana da suke to wannan ni irin wannan maganar sai da sai sa mu wani tunani wasu kuma da kafiran wani lokaci sai ga kafircin su kamar na gaske
wani lokaci kuma ka kama ka kamar na gangan inda nake ganin su kamar na gangan kasancewar idan suka shiga bala'i kamar yadda Allah ke wani kiya in hikaya ba wanda suke kira sai Allah dalla man tad'una illa iyya duk wanda suke abin da ba su aje kowa suke yi to shi Allah kawai to kajin nan sai kaga kamar kuma ai daga nan suke to in kuma suna wannan abin yanzu da aka haifo su ma sai kuma daga a can daga gaske suke kai a kafircin da gangan suke domin suna sana akwai Allah da shi ne Allah suka bar da suna sana akwai Allah da shi ne da fitowa da ta shiga bala'i amma ba sa tare da shi a cikin bauta kaga wannan ai kaga gangan ne kenan to amma yanda kuma za su ce bari su keke su magana har Allah ne ji ba sai kai kuma kafirci daga gaske na in sun yarda da Allah Allah ne wannan ai sun san abin da za su tsara a ciki to sai ga kuma nan sai ga kamar kafinci kuma shi kuma na gaske ne ko kuma wasu ne suke na gaske kuma suna daga gobe da dawa to
قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم ما لا يكرت هذا قال akwai kuma kul duk kira'o'i da sabaiyai kala rabbi in ka karanta da kala akwai tasiri a cikin bambancin fassara din kuma in ka karanta da kala to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wannan maganar da suke faɗa cewa Allah ya gaya masa suna kus kus kus kus wai abin da annabi bai sani ba kala sai manzon Allah ya ce rabbi ya alamu aula ku ba ku da jahilan banza ne jahilai ubangiji na ya alamu aula fis sama'i wa abin da yake sama da duk faɗinta saman ba da wata saman saman da wata saman da kuma abin da yake motsi ko ya shiru rabbi ya alam ubangiji na ya sani haka nan wal ardi abin da yake can cikin ƙasa ya kurda yayi can yayi can gaba daya rabbi ya alam ubangiji na ya san wannan to bare ku da kuke a baban ƙasa ku gefe kuna man kuskus to to da ci ba za a sani ba to wannan kaga ƙala kenan kira amma kul Allah ne ya ce wa annabi Muhammadu ka ce an ji su ga ma abin da suke faɗa ka ce kuma ubangiji ya san abin da yake tsammai da kasai balle abin da suke tattaunawa a gefe kaga wannan aka kala da kul in kala ne kamar annabi na bada amsa da kansa kul kuma an ce annabi ya bada amsa da ta to wa huwa sami'u Allah shine mai ji da gefe da duka da gutsire da kuma gaba daya abin da zama faɗa ba akwai waɗanda suke cewa Allah mai ji ne amma yana jin wani bangare ne ba duka ba ba duk abin da bayan suke faɗa yanzu duk wanda yake magana a inda duk yake a duniya ko magana a lokaci a sakan ɗaya kowanne Allah ya ji shi wanda shi ne imanin sarki ba ya ji wani da wani ba a'a rabbi ya Allah shi sami'u ne yana jin dukkanin magana ko ta gefe ko gaba daya a jumlace da a rarrabe duk ya san wannan kuma al'alimu a aiki kuma duk aiki na bawa a ciki ko a waje a ina yayi duka Allah a kan idan Allah ake ubangiji yana kallo to
bal qalu wannan ba dan uwa duk bulala ne wanda kuma ya kamata bawa kowane lokaci ya dauki wannan torchlight da Allah ya cewa shi asami'u ne shi albasiru ne kai amfani da su wajen haska kanka a lokacin da ka doshi wani abu idan na ji ne wanda bai daidai ba hasko asami'u a cikin zuciyarka ana jin ka in za ka faɗa abin da ba daidai ba ko za ka da abin da ba daidai ba idan wani abu ka kabbala ka gabata wanda ba daidai ba hasko al'alimu akan idan wanda yake alimu yake yana kallon ka don za ka tafi da wannan kwanci da su guda biyu za ka take ka take ka cake a cikin abin da ka san ana ganin ka ko abin da ka san ana jin ba za ka yi ba ni da kawo za ka yi gulma za ka yi kwanci da kuma daga haska wasu bayan kan ba wanda yau zai gulma zai yi da mutane haska ta da asami Allah fa yana jin mu kuma ya hana shi kenan in ba haka ba kuma su kuma sun sai sai su ayo dan mun ce ka za su fara da mutane su kiyaye abubuwa in an tunatar da su Allah su tuna
to بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون to an ɗauko wani magana ta baya ga kuma ‘yan uwanta a nan ba sun ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa mai sihiri bane a fata tuna sihira ba su to siruna fa yadda da mai sihiri ku karbi sihiri bayan kuna ji kiri kiri kun san sihiri ne sai Allah ya ce bal sun yi tunani da kansu domin bal kalma ce ta intiqali min garar ila garar al-ahra in zaka ci da wata magana zuwa wata magana to sai a sa bal kai sai suka ce kai ba da sihiri ba ne da kansu ba saboda sun san sihiri hayali ne ba hakika ba ne shi shi sihiri duk inda yake ba hakika ba ne na ga maka idan ka ga in aka yi wani macijin sihiri in dai ka san mai sihiri ne idan ka shi wala ba maciji ba ne igiya ce ko wani abu ba ba zai sare ka ba saboda ba hakika ba ne ba zai cutar da kai ba to shi sihiri hayali ne to su ma sun san hayali suka tuna su kai abin annabi muhammadu fa shi ba ba rayawa ba wallahi hakika ne shi hakika ne ba majazi bane ba ba khayal bane sai suka ce bal to ba sihiri bane ba abga alani kawai ikhtilafu ne karkacen mafarki ne idan ya yi shi sai zai ga mana kamar irin abin da ake ce abga mafarkin da bai da ma wata wata fatawa ta kirki bai da wata fassara ta kirki kamar kai mafarki ka ci kan musu ka dai da yawa kaga kaga ai tsarda su halal ke ko ko ko mutum ya mafarki ya ambace ana ta busa a kai ya zama ambace da zafin tashi da ya fi biyo kala da kowa ne shi ba ba kowa ba kowa a kai eh to ka gani so to wannan duk duk khayal ne to sai suke cewa shi ma annabi abin da yake zuwa yake gaya mana abgasu islam ne rikice-rikicen mafarki ne ma mafarkin ma mara mara mara makama bal sai suka ce kai yana faɗa fa abin da zai zo kuma yaso abin da duk ya faɗa bai taɓa karkacewa ba ba mu taɓa kama shi da ba daidai ba inda mafarki ne algasu ahlami ne sai ya saba to baya saba sai suka ce bal a aje wannan magana dan banda izrabin intikali ce a aje wannan magana banda ita iftara kawai shi yake tsayawa da yake Allah ya bashi basira ya tsaya ya kintata ya kintata ya shirya ya zo ya gaya mana can sai suka ce kai to ai a cikin mu ya tashi ba mu je ya ga wajen wani malami ba ko to ta ina zai samu abu da mu samu ba su ne za ba su kintata ba a kaga inda hankali sai ka gano duk cikin su ba wanda ya taba magana irin ta alqur'ani a to kaga kaga ba zai yi shi ma din lalle ga masa aka wanda yake mai magana ce yake magana ba shi yayi ba suka ce bal a aje wannan magana ita ma kowa sha'ir kawai a ce baki mawaki ne to ita suka tsaya a kan wannan hasan dalilin sai suka tsaya ita ma sun san ba hakan bane domin sun san waka yadda take suna rawa ne sun san suna tafiya masa ciwo kafuwa basira ta da kaza kaza inda da balaga ta da fasaha to ai sun Qur'ani ba waka bane bai da awo irin na waka to amma sai suka ce a tsaya a haka saboda mu yaudarin jahilan larabawa tunda in muka ce haka za a yarda da mu an san mun san waka to shi wanda da sani ne sai ga kalidi kawai ce to a bar shi waka saboda sun san suka tashi daga nan bayan da za su kuma in suka tashi suka ce ba waka bane to me kuma sai dai kuma ce gaskiya ne an gane to sai suka tsaya a nan sai suka ce fal yati na bi ayatu to kawai magana na kurun kus ko ma ba wata bane ko ma ba sihiri bane ko ba albas halali bane ba to fal yati na bi ayatu mu dai yanzu ya zo mana da aya wato mu'jiza irin waɗanda muke jin annabawa na baya sun zo da ita kamar usulul awwal kamar yadda aka aiko annabawa farko kamar annabi salihu da taguwa annabi musa da sanda annabi isa da kada mutacce to ya zo mana da irin wannan shine abinda kawai muke so
آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون كنا رئيدة دي موضوع أن نتفسير على رسول الله ناتي أقول شبهات rikice-rikice da suke abubuwa kuma ana ba su to kaga nan dai ai kaga an ka kawo abubuwa na shubuhat din kuma gashi ga amsa tana fitowa to nan ma ga amsa suke cewa a zo da wani abu wanda lalle irin na annabawan baya to sai Allah ya ce ma amanat qablahum min qaryatin ahlakana ma min qaryatin ahlakana ma amanat qablahum babu wata alƙarya da muka halakar da ita a baya kafin su da muka zo musu da irin abin da suke cewa annabi ka zo da shi amanat kuma ta imani an gani ba sun ce a zo musu da irin abubuwan da aka zuwa annabawan baya ba kila sun ce ba annabawan da duk tsaron ne da kai duk akyala mana annabawan baya kamar mana dutsen safa ya zama gwal mu je mu ta gasa hanji imani eh dai da ibada ta amma kai imani ne da kudi da kudi kai haka eh amma da safa gingiye mun dutse duk ya zama gwal daraja ta daya eh to sai Allah ya ce ka gaya musu da Allah ma amanat qablahum min qaryatin ahlakna ay ma min qaryatin ahlakna halin qablihim amanat babu wata alƙarya da muka halakar da ita a baya da muka zo mata da abin da zai kamata ta yi imani ta yi imani ne a fahimmin su ma in mun zo da abin da suke sai a zo da shi imanin za su yi wato nan shine ake cewa kaza tana neman ta fito mu abin yankanta ko akuya akuya ce ruwa ke ce akuya ba ma ana saboda yin asalin misalin da aka ta kan akuya ne saboda akuya ce me ita ya daure ta da ya daure ta sai ya rasa wuka jiya yau aka rasa wuka kwata kwata kuma gobe zai yi tafiya ya haƙura da yankan saboda ba wuka tana tuje tuje tana tuje kafa ta kawai ashe akwai wata kuka a gaban tana tuje tuje kawai sai ga kyallin wuka ya ce au ga wuta ma ta tono ta tono abu yankan ta kenan to a nan su ma abin da suke so kenan kuna lalata irin lalata ya da kuke so ku yi irin al'ubatan baya sun yi irin ta an halakar da su amma kun Allah ya saurara ku ya kyale ku saboda annabin ku amma ku je ku jawo abin da cewa in an muku ku yadda ba za a fasa wacce kyale ku a kashe a halakar da ku kun ga da tsoro ko su yankan su kenan ما آمن قبله ما آمن ما ما ما آمن قبله من قرية أهلكنا أفهم يؤمنون سودا في إيمان إن أنك وتا إن كم تجيبكم هلك الرجل سيم فاسق يعني وكانوا أي ناس جاوا فاسق جاوا فاسق
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون to kuma ga wata amsar nan dai kashin dama da da ta faɗa dai suna zuwa da shubha ana ba da amsa kuma wani abin jin daɗi wani abin girmamawa wani abin isar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa kafirai idan sun gaya wa annabawa wani abu sun gaya al'umma al'umma sun gaya musu sun gaya annabawa su ba Allah ne yake cewa rama Nuhu kaza sai ce rama wani kaza Allah ce rama ayoyin da sun duk haka suke amma shi annabi Muhammad aini Allah kyale shi ki tayi shiru shi ne zai dauki ba da amsa a can a baya ba sun ce ai basharul misluna ba wai annabi ai mutum ne kamar mu yanzu sai a rasa wanda za a aiko a cikin sai wanda mun san kana da tabbacin rayuwar sa ya taso cikin kuma sai ce shi ne dan aikin Allah a wannan ba haka ba sai Allah ya ma arsalna ni kabla daga ya musu ya annabin Allah kafin kai ba mu aiko ba ba wanda muka aiko daga manzannin da suke da an aiko din illa da tsara sai mutane maka kai wannan da yake cewa ba mu goma ce to Allah ta illa rijala rijala kuma mazaje ke sai mutane kuma mazaje su muke aikowa da aikenmu ba wai mala'iku muke aikowa ba su so suke aiko mala'iku ba mutum ba to annabawan baya ba dukkanin su gaba ɗaya mutane ne ba mala'iku bane ba fas al'amar zikir in gudu da sai Allah yake cewa to idan kuna neman tabbacin cewa mutum Allah yake aikowa a baya ko mala'ika ku tambayi halar zikiri suwa ya halar zikiri a nan yahudu da nasara shi za a fi cewa ba zuwa yahudu da nasara a lokacin ba ya zama rahama domin sun zama marji'i na wasu abubuwa da yawa na su mushrikai din dan su mushrikai sun yadda da yahudu da nasara cewa su masana ne
su kuma su ba masana ba ne to idan wani abin suka zo da shubuha da yake su kuma lalatu ne hudu nasara din me yakon sai dinga ba su amsa kan daidai sai su rinka su suke cula su masu to ku tambaye shi kaza baya in ya ce shi annabi ne ku tambaye shi kaza in ya ba da amsa tun a sannan su ba shi maka sai su ba su maka ku tambaye shi abu kaza in ya ba da amsa number one annabi ne in ya ba da rubutu ba annabi ba ne to da an faɗa kuma zai ba da number one ku tambaye shi yaya rai yake in ya gaya muku hakikanin yadda rai yake to ba annabi ba ne ba saboda Allah ya faɗa wa annabi annabi Musa cewa rai Allah kaɗai ya san rai a ina yake kuma ya yake to shi in ya faɗa ba annabi bane ke wasu abin aka alin ruhu sun zo sa da mai ka akan ruhu su kul ar-ruhu min amri rabbi ya musu ya annabi Allah ka ce ruhi labarin rai labarin al'amarin da hannun ubangiji na shi ya sani to ba ya ci ba to ba kuma da ba sai mu ji an sallama ba a sai a ƙaro wata magana ba za a sallama ba to a nan ma sai aka ce idan kuna ganin kun annabi mutum ne kuma ya ce daga Allah yake kuma kun ga wani abu ne sabo ku tambayi waɗanda su an aiko musu annabawa a baya ahlul zikiri su ne ma'abota da tafai ku ce ana aiko annabi ko wanda aka aiko a baya annabawa ne ko mala'iku ne in kuntum la ta'lamuna in ku ba ku san haka ba to fa innahum ya'lamuna su sun san cewa abin da ake aikowa wanda ake aikowa mazaje ne ba mala'iku ba to wannan aya shafas abin alar zikiri kun kudu da ta alamu ta zo da hususin akan abin da ake magana yanzu a kai cewa sun ce annabi tun da mutum ne shi ba za su imani ba sai inda ba mutum ba ne Allah ya ce su tambayi masana in ba su sani ba su ne ahalin kitabi a nan akan suke amma wannan ayar amiya ce ta gani komai shari'a ce zaunanniya har ila yau kiyama duk wanda bai sani bai tambayi masa da ba sai akan kitabi ba duk wanda bai sani ba ba shi da hujja ya bai wa Allah ya ce bai sani ba domin an ce fas'alu ahla zikr tambayi wanda ya sani mana kuma wannan aya tana zama hujja akan kar a ce ba za a yi takalidi ba dole sai an yi takalidi dole ma da akai sai dai ka ce akwai waɗanda ya zama wajibi su ta kalidi waɗanda kuma bai zama wajibi ba wanda ya zama wajibi su ta kalidi wanda bai sani ba abin da ake nufi ta kalidi shine ka yadda da abin da malami ya faɗa ka yadda malami ne shi ka yadda da abin da ya faɗa na hujja na shari'a na shari'a ba tare da kansa hujjar da ya dogara in ka yadda da wannan sunan da mukallidi ka kara kai kawai da abin da ya faɗa to wasu sai suke cewa haka bai zama halal ba bai halatta mutum ya dogara da magana da malami ya ba bayan da ya san da hujjar ne hujjar ba a wannan ba daidai bane ba kowa ne haka amma na mutane jahilai fitik su da san da kake faɗa to ga ma hujjar su ba su ba san hujjar ba ba za su gane abin da yasa kai ka faɗa haka wataƙila ka kalli waɗansu bangarori na arabiya a cikin nassin qur'ani ka kalli kalli wasu bangarori na usulul fiqi a cikin nassin qur'ani ka kalli wasu bangarori na balaga a cikin nassin qur'ani da shi ka gane cewa hujjar ga yanda take to shi jahili ka tafi kana magana usulu da arabiya ni idan yaushe zai gane kuma su ne hujjatu in dai za ka faɗi hujjar da su ka haɗa ka faɗi hujjar to daga wannan ka gaya masa cewa hukuncin Allah shi ne kaza kawai ka ba shi hukunci kawai ni ka masa ka tsage ta ci kawai fasalu ala zikir in ba ku sani ba ku tambaye ba abota sani ai kaga ya zama cewa wanda bai sani bai tambayar bai sani kenan kenan ya rataye da abin da bai sani ya mata wannan shi ne anan kuma ita ayar a cikin ta akwai kaidi guda biyu da za a lura da shi kai kuma kai ma mai tambaya fasalu wa aka ce ka tambaya sai malam karka tambayi wani mai ilimi baje-baje kai ma da kai kanka alamu sun nuna ba tabbataccen ilimi gare shi ba haka kawai yadda shi ka samu karaduma ka miƙa masa fatawa ya baka fatawa shi kuma anan kana da kuskure ko ya baka fatawar baka kuta ba don ahalar zikir aka ce wanda ya zama ahali matabbaci a cikin ilimin shi aka ce ka tambaya ka ji kaidi ɗaya kai kuma ahalar zikir wannan ya zama shi malamin ne shi ma wannan aya tana to an an tambaye ka dole ka fara domin ta aka yi umarni ne a tambaye ka to amfanin tambaya ne ba da amsa to kai ma ashe wajibi ne ka ba da amsa waɗannan abubuwa ne duk suna cikin wannan kuma sannan wannan duk a addini muke magana to ko ba addini ba ma haka abin yake idan mutum shi ya san abu to in ka tashi neman sanin wannan abin kar ka je wajen wanda bai sani ba wanda zai jarraba da shi wanda duk bai sani ba in zai baka amsa jarrabawa zai yi dan ba sani gare shi ba tafi wajen wanda ya sani malam in ma an ka zaka kai wani ko wani wani to zaɓi inda aka iya a kai shi su ne ahalar da ke da asali kar ka je wajen waɗanda su ma jarrabawa ke kokari su ga sai a jarraba da ɗan daga kowane irin abu dai abu ne mai sauki ka ka nemi wanda ya san shi haka Allah ya bada wani shi sa sabai da yawa sun amfani da wannan aya ta wurare da yawa sun bada amsa irin ta hankali ma akwai waɗanda suke su suka ce to ai an ce alqur'ani babu abin da aka bari komai yana cikin alqur'ani Ali dan Abi Talib aka yi wannan tambayar sai na Ali yace imani ba abin da ba cikin alqur'ani yace yanzu har gurasa nawa gurasa kaza kwano nawa ne na fulawa ne a gaya mun musu a cikin qur'ani sai su farai ko akwai sai su kai ne kai gidan mun wance ne gurasa da gidan mun aka gira da wani sai yace ba gurasa guda kaza kwano fulawa nawa ne zai yi alkama nawa ne zai yi sai ta ce kwano kaza ne zai yi gurasa kaza in an rage kaza yayi kaza aka ita ce sai ce masa to kaji sai ce yo ai tun alqur'ani ce ai alqur'ani ne in tambayi wanda wanda ya sani alqur'ani ne ya hanka mu wannan ai shi qur'ani ba sai ya fito ba da wani kangan na ta ba ma toci da kawai wani abu wani kuma abu a fito ba da shi haka yake وسألوا آل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين بعدين أنت بقى النبي الله بقى سنة شان أمسا بقى بعدين وين كنت شيء النبي متن نيبا to bari ku ji mutum din ne kuma shi na aiko kuma shi ne annabin nawa kuna kallon wai saboda yana cin abinci kuna cin abinci yana sha kuna sha shi ne ya zama cewa shi tun da annabi ne daga wuri na kar ya ci abinci kawai a ganin shi baya cin abinci baya ka yana rayuwa a Allah ce ma ja Allah da sadar ba mu halicci wani jiki ba la ya kulu na ta'am a ce a jasada wasu jukura jasada din nan da ma'anar jinsi ne ba mu halicci dukkanin jiki a ce da baya cin abinci ba kowane jiki da muka yi mun halicci shi a mun halicce shi a matsayin ya zama mai ci mai sha su annabawa ma haka suke haka annabawa dukkan wasu abubuwa na a'radul bashariya abinda dan adam yake yake fama da shi a bangaren na mutuntaka suna da shi ba a yi mana suna la da lafiya wata rana ba su da lafiya yadda dan adam yake a wannan bangaren suna cin abinci kamar yadda dan adam yake ci suna sha yadda dan adam yake sha suna zuwa kasuwa yadda dan adam yake zuwa kasuwa duka waɗannan abubuwa an yi su su yi shi irin na yan adam ɗin ta haka rashin lafiya ce dai ba za su yi ne to zartawa ba za a samu annabi da albarasa babu duk abin da zai zai suka da zuwa mutunci ko wani abu makamancin haka na haƙƙi babu shi ko rashin lafiya ba za su yi ba amma suna bacci suna tashi duk waɗannan suna shi ma baccin dai ba irin naka ba kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ce ni ina bacci amma ido na baya bacci kai ko kai bacci to ai shine bacci bacci gidan naka ba shine bacci naka ba ni da ga mutum yake kawai ba bacci yake ba kai ne ko kai bacci shi ko gashi idan abu arfe yake amma ba baccin yake ba duk abin da ake yi yana sane yana fadake a cikin wa'ayi nasa yana gane ubangijinsa sirrinsa na tafiya wani na tafiya wani yana zuwa kai kuma an kai bacci sirrin ya tafi sai ka tashi kuma wani zai ce to ai gashi a cikin yaƙi da aka tafi yana cewa bilal bilal alalar subuha ka duba mana alfijir za mu ɗanyi bacci to in idan sa aka yi ta a alaga mata malam yanzu kai ko ko to kana cikin gida ko kana cikin wani wuri wani ba za ka tashi ci gaba da duba kaza ba wani kai ba za ka tsaya duba wannan ko da abu a cikin a fasakin da yake wa wasu yi ba a ai wani abu ne da kashi wannan sai an duba sama sai an duba daidai inda yake fitowa to annabi ya ce yayi wannan wannan shi ne daga annabawa suna haɗuwa da arabin shari'a wanda ba sa suka zuwa mutuntaka babu wannan wa ma kanu halin kuma ya ce abu na biyu lallai ku sani cewa annabawa ba mu yi su da wababu ba ka ku ce to tunda annabi ne ba zai mutu ba ya kamata annabi ya mutu ba a'a annabi zai rasu zai yi rashin lafiya kuma zai rasu waɗannan duk biyun zai yi ko ba ba muni ba aibu ba ne mu ne shugaban halitta gaba ɗaya wata rana abdullahi dan masarau ya shigo wurinsa ya taɓa shi haka su gaisa sai ya yi sarau zazzabi sai ce ya suna innaka latu'aku wa akan shadidan kai ma kana zazzabi ana samu ka zazzabi irin wannan zazzabi ne zafi sai ce ajal haka yake ya dan dan masaru yace ina yin zazzabi irin zazzabin mutum biyu na kuma zazzabi ne zafi da zaka yi da wannan zaka yi shi za a dora wa annabi Muhammad shi yake yi sai annabi ya ce amma na rantsa da ubangijin da raina limfashi na yake a hannunsa babu wani mutum a bayan ƙasa wanda zai yi rashin lafiya sai ta zama kafara gare shi kafara kamar ta karkada zunubansa kamar yadda kushiya take karkada gare sai dan masauki ya ce to kai ya zuke na ya rasu da lahi wato karkada biyu ke nan tunda irin na mutum biyu ne ya ce azan haka yake sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah
yauwa